أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sayyid bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara muna nan dai a cikin kitabul adhani littafin da ke magana akan hukuncin kiran sallah
babu raf'is sauti bin nida'i babu raf'i sauti bin nida wannan babu yana magana akan hukuncin ɗaukaka sauti da kiran sallah aka ce to abinda za a fahimta nan tunda ba a cewa shi ana kiran ana daga murya a kiran sallah ko ba a dagawa ba shi ake magana ba a falala ta ɗaukaka sautin da inda sautin zai kai da abinda mutum zai samu in sautin shi ya kai kaga kenan ɗaukaka sautin zai jawo wata fadala ba wai halal ne ko ba halal bane a da yakan zo wani bisi ce babu kaza sai ba abun wawaice shin ya halatta ko bai halatta ba tunan ba irin shi bane a sai dai a fahimci watan sakamako ladar da mai kiran sallah yake samu lokacin da ya ɗaukaka sautin shi da kiran sallah domin za a ji irin ladar shi in sautin shi ya kai nesa
وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتذر النار وقال عمر بن عبد العزيز الزن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا wannan asari na umar ibn abdulaziz da imam bukhari ya kawo shi kuma ya kawo shi watan mu'allaqan ya yi ta'liqinsa wanda ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba mai musannaf ya ruwaice shi da isnadi cikakke kaga na yi ta'liqi bai ce haddathana fulanun an fulanin an fulanin har akai ga umar ibn abdul aziz to babu sai dai kawai yace wa qala umar ibn haka yace to ibnu abi shayba kamar yadda aka saba bayani watan ire-iren waɗannan wurare da imamul bukhari kan yi ta'aliki za a ga cewa imma dai ya yi waslin abinsa inda aka hito ko kuma nan inda za a ya waslin abin shi da aka yanzu bai da bukatar ya kawo isnadin shi da aka sai ta'aliki ko kuma a'a dubba ko ɗaya amma wani littafi mu'tabari mu'tabari daga littattafan hadisi sun ruwaito shi riwaya ingatatta da isnadi tun haka sai aka bi aka ce dun muwallaqat ɗin na bukhari lafiya lau suke garau suke ba su da wata illa don haka inda zai ce watan umar ibn abdul aziz ya ce malamai sun bi shi sun ga inda ya can kuma lafiya lau hanyar take babu matsala don haka aka ce ibnu abi shayba mai musannaf ya ruwaice shi takan waki'u na'am ابن أبي شيبة روجي تكن وكي تكن سفيان سفيان بن عيينة تكن عمر بن سعد تكن أبي الحسن يتي أن مؤذنا أذنا فضرب له في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمها وإلا فأتزلنا to kaji yadda hadisin yake can farko kaga ya koro isnadin shi yace wani ne mai kiran sallah watan yake kiran sallah sai yana sa kiran sallah kamar waka kamar waka yake yin kiran sallar to shi ne umarun abdulaziz yake cewa ko dai ka yi kiran sallah lafiya lau wanda bai kama da waka wa illa fa'ata zilla ko kuma ka je ka ba mu wuri shi ne fa'ata zilla ka nisan ce mu a ganin aka ce abinda ake fahimta ba umar ibn abdul aziz na hana ɗaukaka sauti bane da yace azanan samhan kada a fahimci azanan samhan kiran sallah ba daga sauti kiran sallah ƙasa ƙasa ba shi yake nufi ba yana nufin kiran sallah sassauka ba sai ka yi kiran sallah ba kana wani tangimi kana wani ja kana wani kamar waka yace a mu kai kiran sallah lafiya lau e samhan mai sauki e shine mai sauki wa illa in ba za ka yi irin wannan kiran sallah ba fa'ata zilla yace ka nisance mu
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أمرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذ- فأذنت بالصلاة فارفع صوتك من ندائي فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم الماذني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوتك المؤذن ذن جن مدى صوت المؤذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدم يتي أخبرنا مالك يتي إمام مالك يا ذن تدم شين إمام مالك بن أنس يا ذن تدم ya ce an abdurrahman ibn abdullahi ya karko daga Abdul- Abdi- abdurrahman ibn abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa haka ne ku shine abdurrahman dan abdullahi dan abdurrahman ibn abi sa'sa al-ansari ism al-mazini balansare mutumin madina sannan kabilan mazin ne kaga an faɗi cewa mutumin madina ne kuma sannan ƙabilan mazin ne ya ce mata abu sa'a fil jahiliya wa ibnuhu abdurrahman sahabiyu ya yi wa fati watan ah, shi ba kakan nashi eh, abu sa'a ya mutu a jahiliya amma ɗansa ba- ba- baban nashi kenan ɗansa watan abdurrahman sahabi ne da ya ce abdurrahman ibn abi sa'a to shi kaga abdurrahman din sahabi ne an abi ya karbo daga baban shi annahu akhbarahu shi baban na shine abdurrahman ibn abi sa'a din abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'a an fahimta to shine yace ya karbo daga baban shi shine abdurrahman ibn abi sa'a din abinda yake cewa an abis an abi annahu akhbaro ya bashi labari anna aba sa'id al-khudriyya yace sani dai abu sa'id al-khudri qala lahu ya ce mashi inni araka tuhibbul ganama na na na fahimce ka na gane ka tuhibbul ganama kai dai kana son harkar bisashe harkar bisashe kana son ta tuhibbul ganama wal badiya kuma kana son badiya duk abin da ya shafi daji ƙauye kana da sha'awa da shi fa'iza kun tafi ganamika don haka idan ka zamo a cikin dabbobinka su ne bisashe ganamu tumaki da awaki su yake cewa ganam fa'iza kun tafi ganamika au badiyatika ko kuma kana a cikin badiyatika watan ƙauyenka nan rawi yana shakka ya ce badiyatika ne ko ganamika don haka sai kawo su gaba ke ɗaya saboda tsananin adala ta waɗannan malamai tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina suna da tsananin adala adalci a cikin magana da kuma amana a fagen ilimi wannan ilimi na hadisan annabi sallallahu ta'ala sallam shine ilimi na sunna suna ba shi tsananin kula kuma suna kaffa kaffa da takatsantsan don a san amana suke rike da ita cincin ƙarfinsu don haka ba su son su faɗi wani lafazi wanda ba shi ba ne aka faɗi ko da ba dangana ga manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam ai kaga wannan magana ta abu sa'id al-khudri ce amma kuma rawi na shakka shin ya ce ganamika ko ba da yatika idan kun tafi ganamika au ba da yatika don haka sai ya kawo su gabaki ɗaya gudun kada ya faɗa wa abu sa'idin al-khudri abinda bai faɗi ba to kaga irin yadda suke taka tsantsan to balle ma ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da ka ce fa idza kunta fi ganamika aw badiyatika fa azanta bis salati fa azanta sai kuma kai kira ko za kai kiran sallah to ga shawara farfa sauta ka bin nida ka dauka ka sautin ka bin nida da kiran sallah kaga raf'u sauti kenan bin nidai kaga dalilin kawo wannan hadisi kenan kaga mahallu shahidi ko kun mutabakar hadisin da tarjama shine farfa sautaka bin nida ka ɗaukaka sautin ka da kiran sallah to sai in an ɗaukaka sauti da kiran sallah akwai wata fadala ce akwai wani sakamako ne na daban to shine gashi sai ce fa innahu wa da lamarin da sha'anin yake hudinin damiru sha'ani ne فإنه وذلمر دشان يكي كما فعل منه لا إله إلا الله يتوانا شما ضمير الشأن فإنه لا أسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء يتي وذلمر دشان يكي جن الجني كومت كون أبو لا يسمع مدى صوت المؤذن بزيجي واتن إياه nisan sautin mai kiran sallah ba babu wani mutum ko aljani wanda zai ji watan iya inda sautin mai kiran sallah ya kai illa shahida lahu yawmal qiyamah face ya shaida gare shi ranar tashin alkiyama shahida lahu yawmal qiyamah ma'ana zai shaida gare shi cewa mai imani ne dan mai imani ke kiran sallah wannan icce ne zai shaida wannan bawan Allah ni shaidan mai imani ne don na ji kiran sallah ta ko kuma dutse ya yi shaidan lalle mai kiran sallah nan mai imani ne kuma radda sashi alƙiyama radda irin wannan kyakkyawar shaida take da amfani radda irin wannan kyakkyawar shaida take da amfani saboda ji falalar kiran sallah da kuma ɗaukakawa don gwargwadon in baka ɗaukaka ba gwargwadon abin da yake kusa da kai shi kaɗai ya ji amma in ka ɗaukaka iya inda duk sautin ya kai ko duci ko ici ko wani cingaro ko mi ko ciyawa ko ni ne ne ya ji sautin nan sautin ya kai gare sai ya mashi da ran tashi alƙiyama ƙala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ya ce sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan magana fa da na faɗi tun daga cewa la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyamah ba magana ta bace abin da yake so ya ce kenan ba magana ta bace daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam na ji wannan da aka yace sami'tu hu min rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to
babu ma kaga da ana daukan makufiya ce magana ko don magana ta tsaya kan sahabi ita ce mawqufiyar riwaya kaga yanzu da an tashi maganar nan wannan hadisi mawqufi ne ko asarin nan watan akan sahabi ya tsaya ya tsaya kan sahabi to sai sai Abu Sa'id ya ce sami'tuhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga yayi ne ya rafin shi ya rafin shi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to aka ce sami'tuhu min Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to
babu ma yuhqanu bil azani min ad-dima'i
babu ma yuhqanu bil azani min ad-dima'i wannan babu yana magana akan hukuncin abinda ake karewa da sababin kiran sallah min ad-dima'i na jine ne ma'ana daga girman kiran sallah na kare a zubar da jini yana hana a zubar da jinin al'umma yana hana a zubar da jinin mutanen gari da an ji kiran sallah ya fito daga wannan garin garin musulmi ne shi ba za a yake su ba me ya hana a zubar da jininsu kiran sallah kakinin kiran sallah wata amana ce wata kariya ce ga barin a zubar da jinin waɗanda ba a sanya suke ba an kawo hari to don haka nan kiran sallah zai kare jininsu to
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن هميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي الهتاء وإن قدمي لتمس قدم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخامس قال والخميس والخميس قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا غنى إذا غذا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركبا وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومصاحيحهم فلما رعوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس قال فلما رعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الله أكبر الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين wannan hadisi Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da mu yace haddathana Isma'il ibn Ja'far Isma'il ibn Ja'far ya zantar da mu an Humayd ya karbo daga Humayd al-Tawil an Anas ibn Malik ya karbo daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas ibn Malik yana daga cikin masu yawan riwayar hadisi ya ya abuci Annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin da manzo Allah ya komo Madina kuma yana yaro tare da haka yana daga cikin masu yawan hadisai lokacin da mazalla sallallahu ya hijira sai abu talha abu talha mijin mahaifiyar anas ibn malik ne ummu sulaimi lokacin da mahaifin shi maliku ya rasu to sai ta auri dan uwan maliku din shine abu talha to sai ya zamo agolan shi ne kenan shi anas ibn malik agolan abu talha ne kuma dan dan dan uwan shi ne to da manzo Allah sallallahu ana ta gidauniya kowa ya kawo abin da yake da shi na hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya koma Madina masu kuɗi masu tufafi masu kowa ya kawo nashi sai Abu Talha sai ya tafi da Anas ibn Malik a wata riwaya a wata riwaya kuma ita ummu Sulaimin din ce ta tafi da Anas ibn Malik ta tafi da shi cewa Rasulullahi ga yaro lokacin Anas yana da shekara goma in ce bai shekara goma ce ga yaro mai wayo mai kaifin hankali mai kwazo mai natsuwa ta yi ta dai yaba a nasu malikin da irin ɗabi'un shi na ga ya dace ya zamo mai hidima gare ka ko kuma riwaya shi shi abu talha din ne ya ce haka annabi sallallahu alaihi ya ce na karba kuma na ji daɗi ya karbi anas ibn malik anas ibn malik ya ce tun daga ran nan ban gushe ba ina hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safaran ya ce ban gushe ina hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin zaman gida da halin tafiya ni ne khadimin manzon Allah amma tunda nike manzon Allah bai taba ce man don me kai ba ga wani abun da bai dace in yi ba nayi ko don me ba kai ba ga wani abun da bai ya dace in yi ban yi ba shi don me ba kai kaza ba anasu yace manzon Allah bai taba cewa haka kuma bai taba cewa Anas don me kai kaza ba ga wani abun da bai dace in yi ba wanda nayi shi bai taɓa cewa ba har tsawon shekara goma suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin manzan Allah shine mai hidima a waje shine mai hidima a in an yi tafiya shine mai hidima Anas ibn Malik kenan don haka ya zama cikin kuma masu riwaya da yawa da Abu Abdullah al-Haddad al-Alawi al-Haddad yake cewa wal mukthiruna bahruhum to nabi sai ce wa Anas Aishatun wa Jabirul Muqaddas sahibu dausin wa kadhabun umara rabbi kini bil mukthiri na darar to anas ibn malik yana daga cikin mukthiru na fil hadisi wanda suka fi kowa riwaya a hadisi annan nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abinda anas ibn malik yace haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kana idza gaza bina qauman kana ya zamo idza gaza bina qauman yace idan zai zai yaki kauman wasu mutane bina tare da mu banan tana bannan tana da ma'anan ma'ana ai gaza ma'ana kauman zai yaƙi kauman mutane ma'ana shine ma'anar bina din lam yakun yaghzu manzo Allah sallallahu ta'ala sallam bai zamo yana yaƙi ba bina tare da mu hatta yusbiha sai an wayi gari wayan zura kuma yayi tsaya yayi tsokaci ya tsaya yayi tsokaci fa in sami'a adhanan kaffa anhum da ya tsaya gari ya ji bari mu ji wannan gari mai musu ciki to idan annabi sallallahu ta'ala sallam ya ji kiran sallah shine idan sami azanan idan ya ji kiran sallah kaffa sai ya kame anhum ga barin ya kasu ka ji kiran sallah ya zama ma yuqanu bil azan min ad-dima'i an fahimci abin da yake nufi yace hatta yusbiha wa yanzura fa idan sami azanan kaffa anhum sai ya kame gaban yakin su wa in lam yasma adhanan aghara alaihim amma in sahiya ta yi bai ji kiran sallah ba aghara alaihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai hari akan su zai kai hari akan su sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka aka ce kiran sallah wajibi ne a gari ya zama wajibi dole zan kada ya zan gari gaba ɗaya a yi ta kiran sallah in suka ki kiran sallah to za a yaƙe su ma kan kiran sallah dole sai sun yi kiran sallah eh amma ba dole bane kone masallaci sai sun kira sallah ba dole amma ga gari gaba ɗai a rasa kiran sallah wannan wajibi ne dole sai an samu kiran sallah qala fa kharajna ila khaybara sai muka fito ila khaybar zuwa khaybara fantahaina ilaihim laylan ko da muke isa haibara da dare ne khaybara fantahaina ilaihim laylan falamma asbaha lokacin da aka waye gari asuba ta yi gari ya waye falam yasma adhanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji kiran sallah ba cikin garin rakiba sai ya hau abun hawa wa rakibtu khalfa abi talha sauran sahabbai duk sai suka hau ni ma abu talha babana yana goye da ni sai na hau bayan dabbar shi khalfa abi talha wa inna qadami latamassu qadaman nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace gani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don abin hawan da muke kai yana dab da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawahuna tana shafar annabi sallallahu ta'ala wasallam la tamassu qadaman nabi tana shafar kadamin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala sai yace fa kharaju ilaina bi makatilihim inji Anas ibn Malik wannan qala wane ne ke fadar wannan watan Humaydun at-Tawil Humaydun at-Tawil ba shi ka daga Anas ibn Malik ba da aka yake cewa qala sai anas ibn malikin ya ce fa kharaju ilaina sai mutanen khaybara yahudawan khaybara watan sai suka fito ilaina zuwa gare mu bi makatilihim da mangalolin su ko sanhunan su sanhu irin wannan da ake zuba dabino kaman buhu yake amma bude yake can bakin shi ana yin shi da kaba eh da kaba ake yin shi kamar sifar buhu yake ko kuma kamar siffan mangala kamar da wata fassara suka yi shi kamar siffan mangala yadda kasan mangala idan ake ɗauko kayayyaki haka a cikinta to haka yake da kaba ake yin shi suna zuba dabinai to shine watan maktal makatil jam'in shi kenan wa masahihim da kuma watan fartanyoyinsu suka fito da fartanyoyinsu da kuma innan mangalolin nasu falamma ra'awun nabiyya watan lokacin da suka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi masahi jam'i ne mufradin shi shine mishatu ne ita ce mijrafa yace lokacin da suka fito ra'awun nabiyyi sallallahu falan ma ra'awun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai suna cewa muhammadun wallahi muhammadun al-khamis shi ai wallahi ku muhammadu ne sallallahu ta'ala sallam wal khamisu tare da rundunar yaki mai rukuni biyar tare da rundunar yaki mai rukuni biyar to shine wal khamis to khamis aka yi mai fasarori biyu wasu na cewa abinda aka mai su yaƙi mai rukuni biyat mai kashi biyat shine rukuni biyat akwai makdama su ne ɗan ja gaba wanda su ake sawa gaba an fahimta su ke jan yaƙi sannan akwai maimana da maisara kaji uku kenan ku sannan akwai 'yan baya wanda su kuma su an basu baya ita ce rundunar baya za ta ba waɗannan tsaro ko da wani abu zai iya juyowa ya biyo ta baya za su iya fuskanta wannan abin su tunkare shi ko menene kaji hudu kenan to sannan jama'ar mala'iku mala'iku wanda suke tahowa su taimaka a yaƙi tare da annabi sallallahu ta'ala sallam ko dubu ko falafata alafin ko kamsata alafin kamar da alkur'ani ya karanta to wannan shine yaƙi mai rukuni biyar wasu kuma suka ce a'a ba shi ne yaƙi mai rukuni biyar ba yaƙi mai rukuni biyar ko ba jama'an mala'iku akwai yadda ake kasa shi bancin makdama ɗin to akwai uwa wadda ita ce uwar yaƙin ana ce da ita uwa tsakiya take akwai na gaba ja gaba wa'incan akwai makdama akwai maisara akwai na baya ga kuma uwar yaƙi kaji biye kenan makdama maimana maisara ga kuma na baya nawa kenan hudu ga kuma uwa uwa yaki to inna su ne biyar to shine suke cewa muhammadun wal khamisu qala falamma ra'ahum rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala allahu akbar allahu akbar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hango su da abin da suka fito da shi yace allahu akbar allahu akbar Allah mai girma Allah mai girma kharibat khaybaru khaybara ai ta rushe ai khaibar ta rushe ta rubide inna idza nazalna ma'ana mun kai karshen su inna idza nazalna bi sahati qaumin fasa asbahul mundarin inna haqiqamu idza nazalna bi sahati qaumin in mun sauka bi sahati qaumin a farfajiyan nan ta qaumin mutane fasa asbahul mundarin watan sabahul mundarin asubahin wanda aka yi taima gargadi suka ƙiji munzarin ba ce munzirin munzarin waɗanda suke aka yi wa gargadi ba su ji ba an fahimta da kace munzirin shi kenan ka lalata abin munzirin ismul fa'ilin munzarin ismu maf'ulin to ya irin wannan zai fahimtu a fahimci hadisi ba a san arabiya ko ƙur'ani ba akwai irin wannan in mutum ya canza wasalin shi ne ya bata mana siffar katare sai ba masu gargadi su mai masu wa'azi manzanni abinda wasali kawai bambanta munzirin manzanni munzirin waɗanda ake wa gargadi an fahimta waɗanda ake wa gargadi an turo a yi musu gargadi munzirin kenan amma munzirin masu gargadi to yanzu ina ilimin larabci zai renu kaga bai yiwa ba a fahimta shi maganar ta shi abdullahi gundu yake cewa wa ba'du fal ilmu lahu riyadu wa baina hal hiyadu wal giyadu wa baina ha khama'il shi'abu wa fawqa ha shawahiqun hidabu tafarra'at min aslihi afnanu wa shaqqa bin dawhatihi hiqalu wa mubrizul asrari lil jami'i ilmu lisan al ardi rafi'i وهو سبيل الفهم للمعاني في سنة النبي والفرقان وهو سبيل الفهم للمعاني في سنة النبي والفرقان علم اللاربشي shine tafarki hanya ta fahimta alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to saboda haka kaga babu yadda za a yi a ce an fahimci sunna kuma lokacin da aka jahilci larabci ya za a fahimci ba za a bambanta tsakanin fa'ili da maf'uli ba a ko alama ta ka yace fasa asbahul mundarin asbahin waɗanda aka yi tewa gargadi suka kiji aka yi tewa gargadi suka kiji rannan sun gaba kasafiya shine sabahul mundarin asbahin wanda aka yi tewa gargadi suka kiji sa'a ta yi mu haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ma'ana khaybara za ta gamu da gamanta khaybara za ta gamu da gamanta kuma haka aka yi to domin su khaibara din watan lokacin da in sun yi yaƙi da gaɗafana sai gaɗafana kafirai ne su ko yahudawa ne suna da littafi sai gaɗafana sai su rinjaye a kan su watan khaibara to sai allah ya musu ilhamar su riƙa yin tawassuli da annabin ƙarshen zamani suka ce Allahumma bi haƙƙi nas'aluka bi haƙƙi ko bin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana akhir az-zamani an tansurana alayhi Allah muna kamun kafa da annabin nan na ƙarshen zamani wanda kai alƙawalin zaka fitar da shi gare mu zaka taimake mu akan su Allah ka taimake mu akan su Abdullahi ibn Abbas yace tunda suka fara wannan tawassuli ba su sake yaƙi da banu ga ɗafa na baface sun yi nasara kansu lokacin da za su yaƙi ma da su kafirai su yahudawa sai sun yi nasara akan waɗancan kafirai saboda tawassuli da manzan Allah da suke yi kuma tun kafin Allah tabaraka wa ta'ala bayyana da bashariya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa cikin bakara yace falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi alal kafirin wai abin nan da suka sani har suna tawassuli da shi wai lokacin da ya zo sai suka kafirci wanda da suna kamun kafa ma wajen Allah da shi Allah ka ba mu nasara albarka annabin ƙarshen zamani amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bi la'natullahi alal kafirin to wannan imam al-qurtubi ya kawo shi irin su imam al-alusi bagawi da sauran malaman tafsiri sun kawo wannan da wasu malamai dai mutabarai na sunna sun kawo wannan tawassulin yahudawa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam